Baden-Württemberg. إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المعذر والتعدي به بنظرة تأتي لنا بالظفر من أن ندي أكم الله تبارك وتعالى ya hori annabi sallallahu alaihi wasallama da ya roƙe shi ya ce ubangiji ka ƙara min ilimi da saukar ƙur'ani din nan ai ka ƙara min ilimi da saukar ƙur'ani din nan to duk dai an yi bayanin sa wannan shehu radiyallahu yake cewa ilimin da ake faɗa ilimi mai amfani al-ilmun nafi ilimi mai amfani shine ilmu billahi kamar yadda zo a hadisin sanin Allah wal yaqin da dai sanin Allah din yaqini duka baki da ilmul yaqini ainul yaqini haqqul yaqini to da abin da zai kusanta ka kuma ma ya karubu idan zulfa da abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah ka san Allah din ka san abubuwa kuma na ibadodi na neman yardarsa wanda kuma zai kusanta ka zuwa ga Allah din to wannan shine ilimi mai amfani wannan shine number one gabaki daya dan shi zai ilimin sanin Allah din da abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala an ga wayansu daga cikin manyan bayin Allah bayan rasuwarsu kamar Imam Junaid wanda shine wato harshen sufancin gabaki daya aka tambaye shi yaya kuka tarar ita to duk dai wayannan maganganu duk mun tarar sun bace gabaki daya sai yan raka'o'i da muka yi a cikin dare to wannan da ya duk kofan wa'azi ne to kuma sai sanin Allah din to wannan kenan sai ilimi teku ne da ba shi da gaba sai dai kowa ta inda gabarsa ta zo ta inda ya iba ta inda ya iba bare ma ilimin sanin Allah zatin Allah ba ta da iyaka ba ta da ƙarshe haka sifofinsa haka sunayensa tabaraka wa ta'ala To, haka kuma ilimin muka duk baki ɗaya wanda suke cika wannan, wanda su ilimukan cika wannan duk suke yi, duk ba su da ƙarshe ba su da abu. Shehu Radiyallahu Anhu yana cewa, in na ce ku yi ilimi, ban tsaya akan ilimin tafsiri ko ilimin fikihu ko ilimin kaza, duk wani ilimi ma in za ku iya. Duk wani ilimi ma in za ku iya, ga ne na asali, ilimin sanin Allah da kuma ibadarsa yadda za ka ibadarsa ka kusanci da shi sukan ƙara da na likitanci kuma wanda za ka ɗan san magunguna dai iya ɗan ƙarfinka dai wanda dai da abu ya taso dai ɗan taimakon farko za ka iya yi wanda ka ga baka fuka kuma kai wajen likita to wannan ma dan imamu shafi yana ta ina ma yadda na karanci fikiwa haka na karanci likitanci yadda na karanci to wannan kenan to ilimin nan ilmu in aka ma'anarsa riskar haƙiƙar abu riskar haƙiƙa abu shine kuma ake cewa yaƙinin riskiyar haƙiƙa abu haske ne da Allah tabaraka wata'ala yake jefa shi cikin zuciyar wanda ya so yaƙini ɗin ko shi ilimin in aka sake shi shi da ilimin zatin Allah tsohonsa da kaza duka baki daya shi kuma ake cewa sani ma'arifa sannai ko ma'arifu sannai ila kuma sun bambance shi in aka ce ilmu ilimi to ana faɗa idan mutum ya riske abu gaba ɗayansa ya san abu gaba ɗayansa dukkansa da abubuwan da abin ya hauhawu da shi ya san abu gaba ɗayansa. Ita kuma sannai ma'arifa shi kuma aka faɗa, ana faɗa idan mutum ya ɗan riski wani abu daga cikin wannan abu, ko ya ike. Don haka arifai suke yin ladabi a hadaran Allah ba sa cewa alimtullah na san Allah gabaki ɗaya ta ko ina da ko ina na gama ba sa faɗa wannan sai dai ce arabtullah na san Allah ya dan sanar da ni dan wani abu dai da kaza kaza bi ana Allah ya buɗa wa mutum ai dai ce arabtullah duna alimtuhu ba kuma ikon Allah ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ilmu billah sai dai shi ma gashi ya kawo ba a tsakani ilmu billahi sanin wani abu ko ta wani abu ce kaɗan da ciki bai har yau da ma'arifa ake nufi sai wani yaƙinu da yaƙini kuma riskar abu ba kuma wai kaji aka kai sakaci ka a sa'iri ba adadi ba iyaka duk gaba ki da wannan kenan kuma ana faɗar ilimi to wannan kenan kuma ana ratsa shi da wani abu a ce ilimin kaza to kuma wannan shauran ilimai duk gaba ki da amma aka sake shi haka ya fi ƙarfin ya fi ƙarfin duk wani dan ƙananan abubuwa da za a faɗa komai girman su sai dai hazaran Allah tabaraka wa ta'ala in aka sake shi to kuma ana faɗar ilimi a bisa matattarar wa'ansu karatuttuka da wa'ansu asalai da suka tattare wa'yansu nau'o'i na karatuttuka ɗin, to ana ce mai ilimi, shi ma wannan, kamar a ce ilmul kalami, ma'ana ilimin tauhidi, ko ilimin mandiki da ake cewa, shi ne ilimin imani ɗin nan, shi ne wanda za su yi ta aita kakkawo hujjar samuwa Allah karatu kuma fannin sa yana nan. Ilmul, shi ake cewa ilmul kalami. kamar a ce ilmin nahau ilimin nahau kamar a ce ilmul ardi ilimin sanin ƙasa karatun ƙasa ɗin ma kanta duk za mu zo da bayani kamar a ce ilimin halittar ma gabaki ɗaya kamar a ce ilimin abu wurare da garuruwa da kaza wannan to wannan kenan ana haɗa su a ce ulumu ilimai haɗinsu in an ce ilimai ana nufin wani sanayya ta ɗan adam wadda ta keɓanci ɗabi'a ko wani tunani ko sanin zamantakewa ilimin zamantakewa ko kuma waɗansu karatuka da aka rubuta su aka yi littafansu ga sunan littafai ba adadi sai wanda sai wanda ka ji ko sai wanda ka gani to wannan kenan a wannan akan ce ulumul arabiyyati iliman da suka keɓance yaren larabci ulumul arabiyyati iliman da suka keɓanci yaren larabci to wannan fa shine العلوم المتعلقة باللغة العربية إلمان دا سكا راتيو دا ياران لاربتي كمان نحو كمان صرف كمان معاني كمان بياني كمان بديئي كمان واقع شعر كمان زبيبان قرية مغانا ما duk wannan kowanne fanni ne mai zaman kansa ilimi ne mai zaman kansa abu to wannan ana ambatarsa kuma ilmul adadi ilimin adabi adabun baka adabun kaza kan duk gasu na a ilimin ilimin adabi to duk wayannan na ce ilimin adabi wayancan ake ne ina ilimin yaran larabci to a yanzu kuma karatuka da suka yawa a wannan zamanin nika ana faɗar ilimi kuma a yanzu saman wayannan ba da in an faɗi ilimi wayancan ake ana ana faɗan ilimi kuma saman wayannan ma kamar a ce iliman ɗabi'a iliman ɗabi'a iliman da za a karanci abu a san meye ɗabi'ansa meye abubuwan da suka haɗu suka yi shi duk ga baki ɗaya ne ya nan da ake faɗa iliman ɗabi'a shi kuma iliman ɗabi'a ɗin nan iliman halitta ma'ana ilimin halitta duka baki ɗaya. Shi kuma wannan yana neman jarrabawa sai an gwagwada sai kaga akwai uh, dakuna na ja- na jarrabawa laboratory din nan dakuna na jarrabawa dakunan gwa- gwaje-gwaje da abu da kuma ganin abin wani ido ma kurukuru wani sai an yi tafiya an je an gano sai an yi shiga ƙasa an yi rabi sai an yi kaza sai an yi tale tale ka an jarraba abubuwa ilimin da duk jarrabawa za a yi a samu to shi kuma wannan akwai na asali foundation ɗinsa akwai na asali kamar ilimin kimiyya da ilimin ɗabi'a ɗin da ilimin falaki ɗin da ilimin fala ilimin taurari da da ilimin falaki ɗin da dukkanin kuma na jarrabe-jarrabe da za a yi likitanci ilimin ganyaye ilimin dabbobi duk gabaki ɗaya ilimin ƙasa ilimin ƙasa duk gabaki ɗaya to akwai wanda ake cewa kuma duk shi ne da na aikatawa ɗin, kamar ilimin likitanci, ilimin sana'o'i, ilimin sana'o'i, ilimin noma, ilimin likitancin dabbobi ma, likitancin dabbobi ma duk gaba gida da abin da yake tattare da su. To, in sun ce ilimin ƙasa ɗan abu na sama-sama shine ilimin da yake bincike a kan ƙasa, rufunta, rufa-rufanta, wannan ƙasa da muke takawa ga sunanta ga bambancinta ga kaza-kaza, wace ce a ƙasanta, wace ce a ƙasanta, wace ce bawon ƙasar, wace ce mai kyau, wace ce ta sani, ta lalace ba za ta kaza-kaza ba, wace ce mai kaza kuma nan ilimai ne masu yawa a ciki ko? Da yaya ta kasantu, da ƙasa ce a wajen koko ruwa ne a wajen koko meye a wajen koko ya aka yi shekaru nawa ta yi meye ya zo ya hau kanta ya aka yi kaza kaza duk wannan geologiya da larabci ko geology ko shi ne da turanci ku tayi kudin ga taimakawa shine al'ardu za su ce ma al'ardu wannan kenan da ilmu tasawwuf haka ya shigo da shi mai kamus a wannan jeran sai ilmin tasawuf shi ko ilmin sufanci shi ne da ilim ilmu billahi din can ilimin Allah din can tabaraka wa ta'ala sifobinsa sunayensa zatinsa da ilimin abin da zai kusantar da kai ibadodi da tsoron Allah da halaye masu kyau za su kusanta ka zuwa ga Allah din sai ce wa'yansu matattarorin karatu ne da sufi yake kudurcewa a zuciyarsa iya abin da sanin Allah ya bashi da kuma ladabai karatutukansu da ɗabi'o'insu wanda suke yin da suke yi da shi a tsakaninsu a matattararsu duk inda suke da halwoyinsu da wuridansu da abubuwansu wannan kenan sai ilmul tauhidi shine ilmul kalami mandiki din nan shi kuma ilimi na cikin aƙidoji na musulunci da dalilanta duk da ɗan musulunci ma ba a cika so ya shige shi ba saboda shi yana nan da shi ya zo da shi daga Allah dan bai wasa ba in ya shiga kuma ya kutsa can sai ma ya rasa wannan din sai ma ya rasa wannan din a ce la ilaha illahu sai an yi uluhiyya da rububiyya da wane ne duka baki daya to kaga garin haka sai je ma ya rasa wannan din sai je ya rasa wannan to wannan kenan ilmul kalami wa'anda suka yi shi sun kafa shi ne lokacin da fitinoni mu'tazilanci da waye da kuma kafirai na waje suke ta kawo shakka a kan zancen Allah din fegan wanda ba su da addini kokwantan addinin da ƙaryata Allah din da ƙaryata Allah kaza kaza shine suka babba su amsa a hankalce yanda za su dan gane amma wai musulmi ai shi musulmi da wannan ya zo daga Allah tabaraka wa ta'ala to sai ilmul hadis fanni ne mai zaman kansa ilimin da za a san maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa da halayensa to kuma a san ingatattu da kuma kaza dide gashi nan fanni ne mai zaman kansa sai ilimin nan nan hisabi ilimin adididdika da auna su da kaza dai kalkulation din su duk gaba ki da sai ilimin hikima da suke faɗa a ilimi ne da ɗaɗɗe wanda aka gaje shi shine ilimin kimiyya ɗin nan da na likitanci ɗin duka baki da sai ilimin ɗabi'a ilimin da yake bincike akan ɗabi'a kowane abu halitta kowane abu me ya haɗu ya yi shi me ya haɗu ya yi shi me aka me wannan abin yake banci da shi na daga ƙarfin da Allah ya sa a ciki ko ko amfanin da Allah ya sa a ciki ko ko cutar da Allah ya sa a ciki ko ko me shi ko ko ina ya- daga ina ya zo ita zai je ya kaza me yake sawa duka baki daya to wannan fiziya da larabci fizik ko to wannan kenan su magabata din sun ce ɗabi'o'in fa- asalinsu guda hudu ne Za- zafi harara zafi kamar wuta haka zafi a ce zafin jiki jikinsa ya yi zafi da ka je wajen likita sai ya sa abun gwada zafi a hammata kana kamar yadda ake ce masa ko menene sai ya sa shi a ce hammata kanan ya ɗauka ya gwada ya ga za- nan zai santo yanzu akwai abin da ya rikice a jiki kuma yanzu zafinsa ya yi yawa da so ake zama ka- digiri kaza sai kuma buruda sanyi wani ko jikin sanyi kalau shi ma za a sa a santa kuma yanzu wani abu ya taso kaza su duk sun san wannan sai ruɗuba ɗanyantaka a ce jikinsa ya ɗanyance wannan in ba likita ba ko galibi wacce ta yau za ka ji mata sun ce jikinta ya ɗanyance sai an yi ta abubuwa kuma wanda jikinta zai dawo yadda yake da ɗanyantaka sai ya busa ƙeƙashewa a ce kuma yanzu jikinsa ya bushe jikinsa ya bushe shi ma za a san ga dalili ga dalili ga dalili to sai suka ɗan haɗa zancen jini kuma jini jini kuma amma dai wa'annan yanzu guda hudu su ne asalin ma ko ko jinin ma dai wa'annan za ka tsara a ciki idan harara ta haɗu da buruda sai ta haifar da kaza idan buruda ta haɗu da ruba sai ta haifar da kaza idan ruba ta haɗu da harara sai ta haifar da kaza idan ta haɗu da yahuza sai ta haifar da kaza kuma fa- likitoci dai sun san wannan sai ilmul musika ilimin rubuta waƙar da yin waƙar da muryar yadda ake shirya ta da kiɗan abubuwan kiɗan ga su da yadda za a haɗa ya tafi kai ɗaya da kiɗan da waƙar da kaza ilimi ne mai zaman kansa shi ma waƙoƙin jama'an gari waƙoƙin kaza waƙar fanni kaza waƙa iri kaza waƙar nishaɗi waƙar kaza kaza tsohuwar waƙa da aka gada yin irinta wa'yansu ƙa'idod da aka gada daga haka aka tsar shi wanda aka kago sabuwa kuma yanzu duk ga shi nan shi ma fanni ne mai zaman kansa to sai ilimin tsirrai ilimin ilimin da yake bincike a rayuwar tsirrika hauhawansu yadda suke farkonsu yadda za a shuka su ma yadda za su fito yadda za su rayu yadda za su mutu yadda za su yi kaza abin da zai ƙara musu la- abin da zai sa su kawo ƴaƴa da wuri abin da zai sa su yi kaza kaza duk gashi nan shi ya kawo gashi nan ƴaƴan itatuwa kaga sun fi ƙarfin hankali irin wanda ka sani da yanzu ka ga mangwaro wanda ka sani da yayi kanka a ci ai dan aure ne ilimi aka yi shi kuma aka yi ma aure shi kuma ya haka kaga duk irin waɗannan da kuma bambance tsakaninsu ganye kaza ba shine ganye kaza ba hukuncin ganye kaza ba shine kaza kaza ba da nau'i su dai duka baki daya nabat shi ma wannan sai ilmul hay'at ilmin falaki ilimin falaki shine ilimin da yake binciken waɗannan abubuwa na sama waɗannan jikuna kayayyaki na sama taurari wata rana alakai borojai kaza kaza gashi nan to ilimin da me tasirinta kuma da kasanmu me alakanta da kasanmu in tauraruwa kaza ta fito kaza kasa za ta yi kaza abu kaza zai samu a kasa in tauraruwa kaza ta fito abu kaza zai samu a kasa in wata kaza abu kaza zai samu a kasa suna da tasiri kwarai da gaske a kasanmu da wannan suke ganewa to shi ma ilmul hay'a wannan kenan to ilmai ne dai ga sunan dama ba adadi wannan dai yan kaɗan kuma ɗan bayanin su ɗan kaɗan sai ilimin tattalin arziki iktisad tattalin arziki sai ilimin rayu ɗin ma duka baki ɗaya wanda mun ce biology sai ilimin musallata wannan mathematics ɗin nan sai ilimin jabiri ɗin nan aljebra shi haka ma suka bashi da larabcin sai ilimin bi'a din ilimin wuri da kaza sai ilmul mana ilimin waje kaza rairayi ne waje kaza dan shi ne da shi waje kaza yana karban tsiro waje kaza bai karban tsiro waje kaza ruwa ne waje kaza ƙasa ne waje kaza kankara ne waje kaza to in aka ga waje kaza ya soma tasowa yana waje kaza me ya jawo wajen da da bai kankara aka ga yanzu ya soma zama ne kankara me ya jawo wajen da da kankara ne yanzu ya soma bushe ya soma zama kasa me ya jawo waje kaza shi ma wani ilimi ne mai zaman kansa dan da shi suke gane duniya gashi ta yi kaza ko abu kaza ko hadari kaza zai faru ko abu abu kaza ya yi kyau kenan sai ilimin tattara abubuwa ko kirge-kirge da gane kan abubuwa ko sai ilimin girgizar ƙasa ɗin nan Allah ya kiyaye mu shi ma karatu ne ina ne mai girgizar ƙasar ana kallon haɗarin in ba a yi wasa ba waje kaza lalle girgizar ƙasa zai faru nauyi ƙarfinta iri kaza kaza wannan vibration din nan da ake ilimin girgizar ƙasa shi ma wannan sai ilimin hankali abin da ya dace da hankali da kaza psychology ake cewa ko ne ilimin psychology eh wa ilimin wannan to shi ma sai ilimin weather ilimin yanayi ilimin yanayi shi ma ilimi ne mai zaman kansa yauwa sai ilimin rashin lafiyoyin ma kanta rashin lafiyar kaza ba ita ce rashin lafiyar kaza ba nau'in rashin lafiya kaza ba shine rashin lafiya kaza ba sai ilimin tashi sama kuma aviation ko ilimin jirgin sama kuma tashi sama tashi jirage da kaza da kuma har bazuroki da waye da duk wannan kuma ilimin ƙwarin ma kansa wani ya shiga cikin ilimin ƙwarin ma kansa kai kana nan sai dai ga cin naka ka mustike shi sai dai ga sauro ka kashe sai dai ga kaza kaza kuma suna nan ilimi ne kaza to meye da shi meye bambaye Allah ya sa a ciki ya aka yi kaza kaza wato da sun san wancan na aslin ilimin Allah din tabaraka wa ta'ala da sunayensa da da wannan duk ya amfane su in mutum ya san wancan na asan to wa'annan duk za su amfani dan wa'annan duk cika wancan suke duk cika wancan wannan duk kana ƙara sanin Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ai har da Allah ya magana wa'annan dan ya kawo duk ƙara cika ka za su su ƙara sa ka sanin Allah tabaraka wa ta'ala ka san kudurarsa kaza kaza ago mutum ya fara wa'annan ba ruwansa da wa'ancan ai kuma shikenan duk sai su rufe ma Allah din ma gaba ɗaya sai ya ƙara je da kama ce kai da Allah duk ba wannan zance ai maza da wajen masu addini mu ba wani zance ba karshe ma in ba ai wasa sai ba Allah ma gaba ki da saboda duk halittar sa ta rufe shi kuma zulmatun ba za fauka ba duk in ya duba halittar Allah zai gani duk in ya duba yawa amal labule kenan ijabi ya faru to wannan kenan ilimin ƙwarurruka kuma da dabbobi da waye na daji na gida na waye ga su nan to sai ilimin sanin abubuwa shi ma ilimin kifaye ilimin sanin laifi sanin criminology ko menene yawa sanin laifuffuka shiga baki da ilimin yare yare din ma ilimin su duk gaba gida sai ilimin zamantakewa zamanta sociology ko yawwa ya yawwa ilimin zamantakewa sai ilimin sanin labaran ƙasa da rahotanni da kaza kaza rahotanni kaza kaza to sai ga il- sai ilmul fiqh ilimin karatukan addini hukunce hukuncen shari'a ta addini hukunce hukuncen shari'a ta addini ga taf- na tafsiri sanin tawili sanin warware wa'yansu abubuwa sanin bayanan wa'yansu ayoyi sanin yaye wa- wani rufaffen abu na cikin ayoyin ƙara bayani akan wani abu haka za ga tafsiri yana tafiya wani abun rufaffe ne dole sai an yaye shi iya yanda zai yayu zai yayu wani abun sai an ƙare ma bayani da za ga wata wata sai an ƙara wani abu a gabanta ko ko sai an ƙara wani abu a bayanta ko ko a tsakiyarta ko ko kaza kaza ko ko ko ta tawilin wani abu me ya tawili shine bincike a bisa ɓoyayyen abin da yake bayan wannan ma'ana ta zahiri ga dai ma'anar zahiri da kuma tana da wata ma'ana ta ɓoye a cikinta to shi ma kuma wani hali yakan zo dole sai an binciki wannan sai an abu shine ake cewa tawili dole ne sai an yi tawili zalika tawili malam tasdi alaihi sabra ga ji irin wannan aiki na khaziru in ba a yi tawili ba ya za mu iya gane wannan a duk zahirinsa ta'addanci ne in ba a yi tawili ba kuma duk abubuwan da aka kama su ma suna buƙatar tawili dan wa'annan duk bai ci ai wa'annan abubuwan ba amma wa ma fa'altu hu an amri sai ya ce to wannan shine gangariyan tawilin su ma to wa'annan duk akwai ilimin wa'annan abubuwa to sai ilmul ladunni shine dai tasawuf din ilimi daga Allah kuma shine abubuwan annabawa da kaza ilimi daga Allah wa allamnahu min ladunna ilma ilmul ladunni sai dai su bai sun fi amfani da shi ilmul ladunni ilmi daga Allah wa taqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya zama malamin ku sai Allah ya karantar da ku ku da shi wa yu'allimukumullah gogo wa allamnahu min ladunna kuma daga wajen mu muka sanar da shi to shi kuma nan shi ne wahayi na annabawa daga Allah dare da wasu ɗan mala'ika wani in kudisi ne kuma ba wasu ɗan mala'ika annabin da Allah ta baraka wa ta'ala to sai ilhama kuma na wanda ba annabi ba fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ilhama shi kuma na wanda ba annabi ba to wannan kenan sai ilimin ayyukan jiki ma haka da aka ya watso su ba wai an jajjera ba sai ilimin ayyukan jiki ma physiology ko bai ayyukan jiki kowanne hanji ko daga aikin da take hanta ga aikin da take kaza dai duk nau'i ne na na likitanci ko yawa sai ilimin ɗabi'o'i ilimin halaye ilimin halaye biya ko hali ilimin halaye hali mai kyau hali mara kyau hali kaza kaza ilimin wannan sai ulumul ilahiyyati ilimin sanin Allah al-ilmu billahi shine dai tasawuf din shine ladunni din shine ilmun nafi din duk baki daya wanda waɗannan duk cika suke sanin samuwa a sake wanda ita kadai ce samuwa ko ko samamme a sake amma mai da gaske ta shishi da kuma abin da ya rataya ga shauran sanin samuwa a sake alwujudu samuwar ko samamme da gaske ko samuwar kanta dasan da gaske sai kuma samun mumkin zai yiwu a ce samamme ne amma dai ba shi da wata hakika kawalwal ya ne kawai iftirazi da ake cewa din nan to sai dalilin samuwa din abin da dalilin ya samar to binciken rai zancen rai binciken zancen hadaran Allah shi suke cewa ilimi maɗaukaki, shi suke cewa falsafar farko, shi suke cewa abin da ya huce nesa, abin da ya huce abin da ke bayan nesa, abin da ba ka iya gane shi da ida ba, ba ka iya shakarsa da hanci ba, ba ka iya taɓa shi da hannu ba, ba ka iya hankalta ba ka iya duk wani abu da za ka iya gane wani abu da shi ya huce wannan ma'awara a ɗabi'a ko. Eh, To, wannan kenan. Wayannan duk ‘yan kaɗan ne daga cikin ilmummuka ilmuka suna nan ba su da agaji kowanne suna da masu su suna da farfesosinsu suna da amfanikansu suna da kaza kaza amma dukkansu cika wancan na Allah tabaraka wa ta'ala da na yardar Allah da abin da zai kusantar da kai Allah tabaraka wa ta'ala in ka san wancan sannan ka san wa'annan yau yana duk su amfane ka sai su amfani don ƙara ma sanin Allah za su yi ƙara ma tsoron Allah za su yi ƙara ma son Allah za su yi ƙara ma kaza kaza in ba haka ba kuma to a uzubillahi ƙara mutum nesa da Allah za su yi ma in suka kai ƙarshe ma ya kai su ce ba Allah wani kuma ikon Allah sai san wancan kan ba a cikin binciken wa'ansa da yawa tura da a cikin binciken ma za ka ga ya musulunta dan wannan za ka ga ya musulunta ce lalle abin da ake cewa musu gaskiya ne gashi ya gano kaza ya gano kaza kuma ilimi ne gashi nan wa qur rabbi zidni ilma dai duk ma inda ka kai da yawa ma utitu min al ilmi illa qalila ba a ba ku ba daga sani sai dan kadan to mu ji me me me inzaru ya fada me hajiya me hajiya fada mm العلم الحديث وفهم أمور الولاية eh to sara shi daga anna allah tabaraka wa alam wallahu والله أعلم to ta ilam anna allah takallama kana eh gaban sa ne to
أن الله لما خلق الإنسان yake cewa ubangiji yayin da ya halicci dan adam وجعله خليفة في الأرض ya sanya dan adam din nan shine khalifansa akan ƙasa أظهر خصوصيته بالعلم sai ya bayyana wato keɓantaka dan adam din nan sai bayyana girman dan adam din nan da ilimi ومنذ ذلك اليوم wa allama adama lasma'a kullaha Allah ya sanar da Adamu sunaye dukkan- dukkansa to tun daga wannan rana والإنسان يترقى في معارف الهداية wal insan tun daga wannan rana dan adam yana ta hauhawa cikin mahauhawar wato wayewa da ci gaba da karatu kullun dan adam ƙara wayewa ita kullun dan adam ƙara ilimi yake كل مشكلة duk wani wato rikici تورثه علما tana ƙara masa ilimi duk wani matsala in ya same ta a cikin karatu to ta daɗa buɗe ma wani ƙofar ilimi ya aka yi na kasa gane kaza ko ko ya ake kaza ya ban wahala to ai kuma lamari ya ɓaci to ai kuma sai na gano dalili to kuma ya fanan kuma duk Allah mai iko Allah tabaraka wa ta'ala mai karamci ne duk hanyar da ka bi duk hanyar da ka bi ta neman wani abu sai Allah ya ta buɗe ma kai ta haka mallaki kan abun haka mallaki ga abu to dukkan wani wato rikici yana ƙara masa ilimi وكل علم يفتح آفاقا duk wani ilimi kuma in ya samu sai ya buɗe masa kuma wani fage تزيد جهله da za ka ƙara mai jahilci ya san dai har yau ashe jahilin abu ne shi yanzu ya ƙara kuma duk wani ilimin ya kai sai ya gane o ashe dai da aiki a gaba har yau dai ashe ban gano komai ba sai ya ƙara kuma don haka har mutuwa ba ƙarewa sai dai kuma ya gaji da ya ce to kai dai na gaji da ya isa dai to Allah dai ya isa kuma su kuma mutane a ba shi iya nasa wannan sunan na iya wannan darajar da yake duk baki daya to sai ta ƙara masa jahilci akan wato abin da ya sani sai ya ƙara ci gaba أو شعوره bil jahali ko ba ta ƙara masa jin ashe dai har yau ban san komai ba shi ne ba gangariyar malami a wajen wani a shi kuma yana ganin abin da yake gabansa din nan lalle yana ganin har yau bai kai komai ba har kuma wa fawqa kulli dhi ilmin alim aman duka har kuma a barwa rabbul izzat Allah tabaraka wa ta'ala to وهيرته إلى أن تزل فداعا yawwa sai ta ƙara wahayratahu da gigi cewarsa ila an gazal fasaha har dai dan adam ya yaki sararin sama har dai dan adam kuma ya hau duniyar sama dan adam kuma ya taka wata gashi nan 19 1969 ko 1969 a- ya kuma dan adam kuma ya harba kumbo Apollo wannan shine farkon dan adam na ƙasa dai ba annabi ba ba annabi ba amma annabi ya ta ya je kaba kausaini ma au adna ya je kaba kausaini ma a saman ma ga duk an shige ta ma gaba kida kuma ya kwashe mu mu ma duk mabiyansa duk waɗanda muka yi imani da shi duk gaba kida a hanya mai sauki gashi nan ya kawo mana sallah mu ma kullum muna zuwa duk a naɗe mana waɗannan hanyoyin a naɗa saman a naɗe su ziratul munda a naɗe kaza kaza da kaya alwala ka yi tsarki ka zo ka hau kan da dumarka a ko ina kake a ƙasa ko ina ka ce Allahu akbar ga ka ga Allah duk ma an naɗe ma ko ina da ko ina shi ya kuma ka so ma hira da shi Allah ka gode masa kai kirari a gare shi iyaka na abu kai muke neman taimakonka iyaka kai muke da ga ka kai wa wa iyyaka nasta'inu to ihdina aka da ka ga rabbul izzat anta abdullah ka annaka tarahu fa illa takun tarahu fa innahu ya to kuma sai ka ƙara misawa kamar mutum da mutum dai wane mutum kuma babu da akwai in ta habiya kana ma ka ka kama yadda babu ma dai ka dau akwai din sai ka huta duk baki daya to har dai dan adam ya ki sararin sama واشتغل أعمال الجهاري ɗan adam da ya hore a tsakin teku ya hore can cikin teku ɗan adam ya mai da can cikin teku kamar kan ƙasa nan ya jirgi da jirgin ruwa saman teku aka sai yana yawo to ba jirgin ruwa nan ɗaki amma a can ƙarƙashin teku Ya- ta abubuwa ya kuma yana ta ilimi yana ta gano abubuwa yana ta samo abubuwa ya samo arziki ya samo ilimi ya samo kaza ya samo sanin Allah da zai iya inda annabi Yunus nan ya je ya samu la ilaha illa anta subhanaka ashe wa masjiduhu alhutu sai ya je wanda shi shine masallacin sa shi kuma anan ya gana da rabbul izzat tabaraka wa ta'ala to da mutum ya gana dan ma ya samu mala ruwa gaba daya hazara gaba daya jalala ta kewa shi ta ko ina duk gaba ki daya to har dai dan adam ya hora teku واستخدم الذرة kai har dan adam da ya aikatar da wannan ƙwayar zarra shine atom dinnan da kuke faɗa kuma ilimin kimiyya shine ƙarshen ƙarshen nukuɗa ta ta- daga shi sai babu shi ma ko ya gane ba ta da adadi kuma daga ita kuma dukkan abubuwan nan da ɗan adam yake yi da ita to وأخرجت الأرض أثقالها kai kaban ma magana ƙasan ma ta fitar da duk nauye-nauyen da yake cikinta za mu tun daga tun daga oo din nan tun daga oo din nan karni na ishirin din nan ai faɗan adam kuma ya sa ƙasa a gaba ya yi mashin dirilin mashin gashi nan ya girgiza ƙasar ya gir an girgiza ƙasar gata nan duk waɗansu abubuwa ma na surorin nan so iza shamsu kuyewa da iza sama'u duk sai ga kamar ma sun bayyana ma tun anan an tafiyar da ya cinye dutsunan ya dandake dutsunan dutsen ya zama rerayi din ya fi rerayi ma gashi ne yana zama suminci ya ya zama ma suminci dutsen ma ga fu ɗaya ka sai tashi duk gabaki da an yi ƙasar ta zama eh, wa- eh, an- an shimfiɗe da ta yi daidai ba la'i wajen wala ba gangare din ba fari daga da duk inda eh, maka gari mai dutsuna irin maka an riga yana ta duk cinye dutsuna ake ta ya zama gine-gine kawai duk gaba ki daya to ƙasa duk ta fitar da nauye-nauyen da yake ƙarƙashin da duk wani asiraran ƙasa duk waɗansu ma'adinan ƙasa ga ɗan adam nan ya fitar da su ci gaba yake da sakace ta ci gaba yake har ma ya sakace ƙasar ma duk abin da ya tatto kare ta ma duk ya kwashe da ga bawu ya ta ta wuntsila da ji an kakkafa wa'yansu duwatsu ne ai an tabi da bikun don kacce yawo da ku kacce kewaya da ku wallo ne a sama kawai a cikin iska don ba a ɗan sa abin da ya yi nauyi yadda irin ai sai iska ce ta kaɗa shi ga ga dai gashi nan dai kwaɗe da ake yi ko ina wata rana za ta kaɗu Allah ya kiyaye to har ɗan adam kuma ya fitar da nauye-nauyen ƙasa yanzu tankan mai tankan man da bai fi galan dubu biyar ba ko galan dubu goma in ka ga yadda take tafiya da kaka in ta taka abu ta ragargaza shi duka nauyin ta ya isa to ina jirgin ruwan da yake ɗaukan wajen ganga biliyan ko ganga gashi nan sai manya manyan ce kuma gashi nan yake shiga na kasashe masu man fetur na za ka gani ganga wajen miliyan kaza kullun kaza wai kuma duk a ƙasar nan ake haƙo shi duk ai ka san ƙasar ko ta- tana nan da nauye nauyen ta malam wa akhrajatil ardu asqala ƙasa ta fitar da nauye nauyen ta a gonda ya tambaye mu shiruba urme wannan technology da yake ta ƙasa take ta fito da yake to hazaran ma ta fito ba sai ba sai zo yana shauran abubuwan da suke ƙarshen ƙasa ba sai zo na su riƙe ba ko kuma su mutu a da rage ganin kowanne ma rike rike yake ya fito kuma shehu shehu ya kan shehu hazi yake cewa duk in arifi ya ƙara ci gaba a hazaran Allah sai za ya gane wannan abu gaibu ne boye ne to shi kenan kuma sai Allah ya fito da wata kira kuma a sarari sai a ganta sai Allah ya fito da wata kira a sarari sai a ganta ga ga ga shugaban arifai arifi ya ce dawaitu wa sahaltu dariqa ila alhaqi na nade na sauƙaƙe hanya zuwa Allah tabaraka wa ta'ala kenan sai ga baturan sarari kuma ga kudugun sarari shi ma kuma yayi jirgin sama yanzu yanzu awa hudu da wani abu sai ta kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ga ko Kaduna nan ko ina yanzu awa hudu da rai ta kai ka Jidda minti arba'in da biyar in ka hau jirgi ko sai kai ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mota kuma awa ɗaya in ka hau da yake kaman minti kilomita tamanin da wani abu ne zuwa maka yanzu yanzu ya ga gaban Allah tabaraka wa ta'ala ai tsawai zuwa sa'altu ko to kuma haka dai ka جهارا لقيت المصطفى بأروجي إلى الله من ذا الكون وقت خروجي يعني أمسر كون kenan kuma an harba roke kuma ga roke nan wakata kuruji roke gashi na ya fitar daga kwallon duniya ma gabaki daya ya sa duniya a gaban ka kaman kaman kwallon bal gashi nan ko kaskon mai tuya ko gashi nan ya fita shi famfuzu la tanfuzu na illa bi sulla to yau an yi famfuzu din duk matan ce suka yi a lahira to kila na lahiran yana nan daban a yanzu na duniya ma an yi sultanin ya ilimin ya faru ikon ya faru karfin ya faru an kera sultanin ma an kera jirgin ma kuma yake nan an fita daga duniya ma duk gaba ki da iya wata muke dan abin da ya tattare mu da mu da tekunan namu da duk da duk abin ma abin da ya kewaye da sararin ma da ya kewaye mu da kaza kaza an tsallake shi an bar shi an je inda gano shi ma a ce kamar yadda mu muke ganin wannan duniya ta wata kamar kwallo ko kamar gurasa to su ma sun je inda aka suke gano samun duniya shi ma kamar wannan gurasa an fita duk da baki daya to Allah.
وعلى ذلك خلقها ƙasa ta riƙi ƙawarta ta duk wani ado gashi nan duk wani gine-gine gashi nan duk wani ƙere-ƙere gashi nan duk wani technology dai gashi nan فأيقن المؤمنون sai mana su muminai sai suka sakankance أنهم في عرفات القيامة ai ko yanzu ma duk Allah abin da ya faɗa ya yi gaskiya duk abin da annabi ya faɗa to me kuma wace kiyama kuma za a yi me yin ake nema bayan wannan suka ga, ai a kiyama suka kawai ga an yi hisabi dan wuta na wuta dan aljanna ma na masoyin manzo Allah gashi nan wanda yake cikin jannatul ma'arifa gashi nan dan wuta gashi nan ya ta kin annabi ya ta faɗa abin da ya ga dama to ga duk an ga- dabban ma ta zo ma duk ta bayyana ma a wani abu ko akan lalahun dabbatan me iktira'ul asariya me yace igwa ake nufi sai igwa ake nufi duk gaba shi da karan alafin dabbatan ba wani rakumi ko duk ya kauda kai ma ga hadisan ma duka yace ba wani rakumi mai wazana ko rakumin salihu ko ka yace igwa ake nufi duk gashi nan gashi nan da komai kai wannan littafi ai ya dace duk almajiri a ne iktira'atul asariya duk ayoyi masu gyara ma fassare su ma kuma da dalilai da komai da iya soke abu da iya tabbatar da shi ice ma gashi shi ne wannan ice ma gashi kuma tun wajen 1900 ya yi to ina kuma da zai zo yanzu ina kuma da zai zo yanzu to duk kasan ma ta rike adanta وأنت to هذا العاجزون muminai fa suka sakankance lalle a filin kiyama suke lalle a filin kiyama suke su kuma a su kuma masu bauta ma kuma suka suka wato samu dama ومسكن رجله wato damar wato cin riba kuma masu bauta kuma yan bauta malamin aga ai an mun gode Allah Allah ya saka mu tule da alheri kuma ga ruwa a saukake da ya an je ko an yi ta ya za a yi fiqhu ya taso A misali a yi ruwa da kwatami da waye da duk su jakara ta kawo ko kuma yanzu a ce riba ya kawo ga ruwan nan kirtun baki kirin to kuma ba ku da wani daban na alwala ko na shafe dai wannan to aka ce ya za a yi wa'yansu sukan yi dabara dan ebo toka da duk lokacin da ba wa'yannan su alimin din suka za wannan fara zon da kaza ebo toka a zo a zuba don haka huta aka bari dan an ya ga duk dattin yayi kasa kuma ruwa mai kyau diya ta sama kace to a yi amfani da wannan a yi sallah a za ka za mu to duk ma yanzu ta kau duk ga ma bature ji ya gyara shi an sa alimin an sa farazantin an kashe cutar an dafe shi an gyara shi an yi komai shi ma da faki ai suka sha wuya a kansa ya yi fari ya yi ai ya canja ai ya canja ɗanɗano ai ya yi kaza sai kai su ka ta yi abada da shi ya kai ma bature ji ya zo gaya masa ai ai kun fa kogi ce muke ɗauwa dai mu zo mu sassa a ciki duk daga ruwan ne abubuwan ruwan ne duk gaba ɗaya kuma za a gyara shi to kuma ga shi nan ibadodi ya kawo mana makan ma har gidan kowa in ce kaga makan ya kawo ma duk wani abu da za ka yi saukin bautawa Allah ko ka gane Allah ma da ya kama shi masu bauta fa ya kawo agogo da zaka san yanzu karfe nawa da daddare na iya bacci ka dan lokaci kaza na iya tashi ne ibada kafin lokaci kaza na iya kaza na duk kuma ina so in je waje kaza ga motoci nan ga jirgin sama nan ga masu bauta kuma suka ga dai kai ai Allah ya saka ga kuma yayi sauki yanzu to wata ga rakar arifuna yawa su su kuma arifai suka dilmiya iya zaji shuhudi cikin wato daɗin wato sanin Allah su kuma suka ga a yau to wannan ai hazara ta yayi hijabi ai komai yayi hijabi kuma komai aka yaye musu abin da da sai ka yi ta halwa sai ka yi ta sai an ta tarbiyyanta ka sai ka yi ta zikire sai an ta koro hankalinka za ka gane yanzu ga yana a sauƙaƙe kudurar Allah ta nuna mashi a sauƙaƙe kaza kaza daga dakikanci ne ko dabbanci yanzu wai mutum ya ce ya kawo shi dalilin ko sufanci ko ɗalibu ko wuridai ko ma'arwa ka duk dakikanci ne ta yi gaba shi waje sai ta yi tafi ba dalili je ka bature ya baka dalili duk abin da yake zai je ka ya baka dakikanci ne ba na wasa ba da an wuce nan malam da abin da yake gaban mu ya fi karfin wanda yake yake gaban ka kullun dai a dawo baya kullun dai a dawo kafin o'o duk a dawo kafin me ne zai baka dalili tabi duk wannan abin da technology da yake ya faru je kafin in baka dalilin ma'arifa ko in baka dalilin ɗari ko in baka dalilin wa'azi je ka bature baka dalilin wannan wayar da kake magana da ita ta ƙaƙa kake magana ta ina take kamo jama'a ta ina take kaza ba wayar landline ba je kan ya baka wannan dalilin ka zo ni ko in baka nawa duka baki da to wannan ma ka karɓe shi ba dalili shi din shine dalilinsa rashin dalili shine dalili rashin dalili shine dalili to sai kuma sai Allah kake neman dalili rashin dalilin adamu alamatin lahu alama ko shi arabi ba shi da alama rashin alamarsa shine alamarsa mana rashin dalili shine dalili mala to wa ghayruhum in taraba hisabuhum wani arufai wani abidai wani mubinai su ka ga hisabinsu ya ya zo musu wa hum fi ghaflatin amma suna raukanannu kiyamar ma ta tashi amma suna raukanannu muqriduna wato suna masu kau da kai wa taqaddamu ilayhi yawa wannan ci gaba na ilimi yaqudu jami'a kuma ai yau dai ilimi ci gaba yake gashi nan yana jagorantakan mutane wal mawqibul hilali wato eh, tawagar wannan wayewa wannan matafi karauka na wayewa yasiru yana tafiya wal qur'ani yukhadibuna amma dai har yau qur'ani yana magana da mu yana cewa وما أوتيتم من العلم ba إلا قليلا a ba ku komai na ilimi ba sai kaɗan duk wannan abin da kuka gano ɗan kaɗan aka ba ku أن إنه قليل wallahi kaɗan aka ba mu Allah ya yi gaskiya ma'ana- ma'ana ko ba zama za ni ba to ai ta ci gaba dai har ka mutu to yake na kila ka kai ƙarshe kuma har ka mutu ba ba saru kal yau hadis ba zalika ma kunta min hutahid ga abin da kake bauɗewa nan ga ka gashi yau ba ba saru kal yau hadis abin da kake rinsa ido ni ban ma kan ma in ji ko kan ma in gan shi ko abin da kake toshe gone wani zai zo ya shige wajen yan zikiri ya toshe kunne ya zura da gudu zalika ma kun ta bar mutuwa ta zo malam a ce a zalika ma kun ta mai ga abin da muke gudu nan gashi kuma yanzu fa basar kal yau ma yau idan ka ba wanda ya kai shi kan kaifi ne aje a ga yanan ka gani abu gashi nan to فعجيب ما- أن يكتشف العلم abun mamaki da yau a ce ilimi ma ya gano mana أن كفاءة عمل الكون iko ko kwa kayan aikin nan na du- na na- na halitta تنتكس يوما بعد يوم ko ku abin da halitta take bukata take amfani da shi ashe karewa ike rana bayan rana أخبر قانون الثاني wato dangane da awo na biyu للحرارة الدينان- ديناميكية ga wa- ga wannan dina dina mai wan- ma'aunin eh, ma'aunin sa'idin ko eh, harara eh, menene suke suke ce masa eh, hararar energy eh, ha- ha- duma- dumin yanayi ko- eh dum- eh eh, domin yanayi ko eh, abu duniya ma'ana abubuwa ga su duk ke karewa suke kuma muna ganin su a idoma inda da ruwa ne ma yanzu ga babu ya kare inda da da an dan yi haka bai fa hammata sai ga an samu ruwa yau sai an yi haka ba a da gaba nawa sannan a sabo inda da babu ya a bishiyoyi sun kare eh, tsirarruka sun kare namun daji sun kare na gidan ma sun kare na ina kaza hoto to karewa karewa suna da suke to ma'ana ita ma duniya karewa za ce kenan in abincin mutum ya kare shi ma mutum ya kare kenan ko rayuwarsa kare shi ma karewa to haka wannan ma'auni ya nuna musu ومعنى ذلك أن العالم ma'anar wannan cewa duk abin da ba Allah ba فاني zai kare ma'ana mai karewa ne وبالتالي حادث wato a take a nan kuma tun da ne zai kare ashe ya duk abin da ya farko shi ne zai kare to ashe yana da farko إذ لو كان أزليا da azali ne لفقد طاقته da ya rasa ma wannan kayayyakin tuntuni منذ زمن بعيد tun zamani mai tsaho da ya rasa su wannan wannan jiki nasa hadisi ne duk baki daya amma eh, eh, ransa da waye da zarrarsa azali ne gashi Allah ya kara su ya yi magana da su ba wai ana nufin wannan abu da aka halitta kwana biyu shekara dubu uku ko dubu bakwai duka za ka za ba wannan da haka da wannan kaunu wannan halittar abu da azali ne da tuni kayayyakin sun kare amma haƙiƙarsa ilimin Allah tun da Allah tabaraka wa ta'ala yake Allah ba ranar fa farko da zaka za ilimin sa yake tare da shi duk baki da to وهذا دليل علمي wannan dalili ne na ilimi على وجود a الخالق bisa samuwar mahalicci tabaraka wa ta'ala ومثال yana daga misali kuma من أمثلة التقدم العلمي wato na daga misalin ci gaban ilimi da aka samu الظاهري mai dimautarwa راجع كتاب الإسلام yadda hadda ka duba wannan littafi na wannan suna musulunci yana fito na fito da kowaye ومن تأمل تغير sai ya gama kowane ilimin da zai ya gani ya iya samo abin da musulunci bai yi magana a kansa ba ko kuma ya bai yarda da shi ba to ومن تأمل وال- تغيره مدركات عقله wato wanda ya lura da dimaucewar abubuwan da hankalinsa yake iya nuna mar da su ko ɗan wannan abubuwa da hankali yake iya gano masu suna da adadi su kansu gare a- nawa ne abin da ya fi ƙarfin hankali ma nawa ne abin da ya fi ƙarfin hankali a akalil ala kuma jabaruti an aka tsallake nawa ne kuma aka tsallake ta aiwatar su buhatin aka shiga to nawa ne abin da ya fi hankalin da so وهو قيادة amma أمامه da abubuwan da wato ci gabansa zaburarsa cikin ilimi sansa da ya binciko abubuwa binciken da yake ba shi dai وإن تكاثر عما تسمونه to in ya ga in ya kasa wannan ina kuma abin da ake ce da shi ما وراء الطريقة abin da ya fi ƙarfin duk wani abu da za ka riski abu da shi mawara abin da ya fi ƙarfin ɗabi'arka abin da ya fi ƙarfin neshan ka duka abin da ya fi ƙarfin taɓawa filis ɗin nan duk abubuwan da kake riska abubuwa da shi to akwai ilimin da ya fi ƙarfin wa'annan kuma mawara a ɗabi'a ne shi kuma wannan to in aka shiga nan kuma ya zai gani فما ظنك لمن كشفت له الهجب
ga ilimin da yake bayan duk wa'annan abu da muke riska da shi shi ma fa mai zaman kansa ne mazajen sananan mazajen sananan to ina kuma zatanka da wanda aka yaye mar hijabi ووسل ya sadi zuwa hazaran Allah shi kuwa dama annabawa ne suka ba shi zikiri ko kuma mazajen annaba ne suka ba shi zikiri suka ce ba ruwan mulke wannan da yake ta bugawa Allah mai iko ne bayan shi kenan sai Allah ya yi mashi hijabi falamma tajalla rabbuhu sai aka yi mata jalli mala kuma ya sabi to shi kuma wannan waye san adadin ilimin sa abin da ya gani ai sai ga yana kuka kawai to ga gaji shi kadai yana nishi ma sai ga ga yana nishi wa fata lisanan wa fata lisanan ma ta kinnu suduru abinda zuciya ta rike ya fi karfin harshe malam eh mutum ya zama kurma kawai kun wani ya baka maza ya ce to ai shi ne, to a je da ya guda ne mu je to وتصديق إلا كالجمال jamali isharatun fada'ahu masunan bil jalali muhajjaba imana Isha- wannan dai isharar da muka yi ta ishe ka ishara ta ishe ka a wannan jamalar kuma ba ta a ɓoye da jalala jamala ce amma ga tana an kawo jalala an rubuce ta tale ta je a cikin labulanta in kuma ka faɗi wani abu faki haina nan yawa Allah yana da waɗansu ‘yan gaji yanzu a yanke ma hukunci faki haina nan Allah ya saka musu da alheri abin ba ya kamar mugunta suke amma amma ‘yan gaji ne na azaran Allah to وانظر في الآثار da duba dai gurabubbukan karatuka duk dai za ka gani فيكون وعد لسعته wannan halitta ɗin nan duk abin da ba Allah ba ba shi da adadi ga yalwatarsa ودقته da kuma zurfinsa dai ولتتصور ذلك فكر في ذلك ولتتصور ذلك to ka dinga halarto da wannan a cikin hankalinka yanzu ha- kaudu din nan ha- duniya din nan misali ma kan ma aje wani abu ko wannan duniyar da muke zaune a kanta wannan ƙasar da muke ka san adadinta ka san adadin garuruwa ka je ka kewaye ta a ƙasar kuma Nijeriya cikin nawa ka shiga kuma nawa ka sani a ƙasar kuma sannan a Afirka ma ƙasa nawa ka shiga duk gabaki ɗaya sannan kuma kai ɗan Afirka ne yanzu to wanne yan gundumomi kuma ka tsallaka ka tsallaka gaba ta tsakiya alhamdulillah zaka galibi musulmi ya tsallaka gaba ta tsakiya to sunan tafa gabas ta tsakiya ka je makka ka je kaza kaza to daga nan kuma ka so ma shiga gabas ta ɗan kusa-kusa tun daga su Iran ɗin nan, su Afghanistan ɗin nan, su Tajikistan ɗin nan, su waye su waye, ka je gabas ta nesa ka tafi su China su ga su nan ba adadi, ga ka yi su Indiya kuma ka, ka je kaza, sannan ka zo nan yamma ka, ka so matsallakawa su ta ta kusa-kusa da mu, ka shiga ƙasar Turai kuma, ka tafi kuma magaribin a ƙasa su faransa ɗin su waye kuma ka shiga su rasha kuma ka kara ɗaya duniya ɗin ma duk gabaki ɗaya to ma da ka gama kuma ya zancen teku kuma yanzu tekuna tekuna nawa ka hau Ka- wa'annan manyan teku bakwai ɗin nan duk ka hau su ka san duk tsibiran da suke cikin su duk ka san tsibiran da yake cikin su to ka- waye ne yanzu ke abu to adal kuma duk tajallinsa ne tajalliyatu ne to yadda yan Allah ya ma ni'ima shikenan an ka haɗu da tajallin guda ɗaya to shikenan ya wadatar da kai tajalliyatu duk gaba gida to ka ka hotanta duk yawan su فكر في هذه الأرض yi tunani a faɗin ƙasa وقشر ka gwada ka gani ثم انظر sannan ka duba هل هو أقرب إلى هدم الفداء faɗin ƙasar nan da muke kai da wannan duk ƙasar da muke kai duniya na faɗin da muke kai in kana da ilimin sararin sama kuma fa- haɗa ta da sararin sama ka gani ta kai wani abu a sararin sama wannan majarra din filasi kuka ce ko? wannan majarra din iya dan wannan kewayen taurarin da muke ciki har mu ma dan tauraron namu yake ciki shi kansa irin wannan kasa tamu da wacce ta fita da wacce ta ninka ta sau nawa akwai wajen biliyan ɗari akwai biliyan ɗari dan wannan majarrar da muke ciki dan wannan eh, eh, dan lungun da muke ciki majarra shi wanda kaɗan za a ga nau'in wayan taurari da haske a iya wajen nasu dan wannan hasken da muke ciki majarra ɗin da muke ciki to dan iya abin da idan ka kuma zai kewaye gefen majarrar duk baki ɗaya wajen taurari biliyan ɗari biyu ne biliyan ɗari ne to ina kuma tafi ba adadi duk baki ɗaya kuma duk halittan Allah ne yana nan tsare da kayansa kuma shirinsa ne ba haka ya ajiye su barkatai ba ba amfanin kowanne ba da hikimomin da suke ciki duk baki ɗaya to in ka haɗa wannan duniya da muke ciki shin ta kai wa- ka haɗa ta da faɗin kuma waje wajen duniya ɗin kuma ilimi ya ba mu akwai wajen kuma yanzu duk an fita ma wajen duk an je an gani Eh, duk masu zuwa duniya wata ɗin nan to in ka haɗa duniyar da muke ciki da faɗin waje sai ga kuma wanne ne ya ko wani أم إلى الإلكترون ko ko ka duba shi wannan electronic da ya kewaye duniya ma duka ba wannan karan da ya kewace wannan irin zafi da ya kewaje wanda da ba su shirya tafiya cikin sa ba su shirya irin da in suka hau shi sai tar- sai su tarwatsi da aka duk masu tafiya duniya wata kan akwai digirin da yake shiga na sanyi wanda a shi suke tafiya duk gaba gida to wannan irin zafi wannan irin asiri da ake cewa ba na sun ba na sha asiri current electric da ya kewaye duniya kuma shi ma wata duniya ce ta daban to shi kuma wannan shi ma waye san fadinsa waye san abin da yake cikinsa أصغر مخلوق na arifuhu mafi kankanin ko koma wanda ma ya shigo ma wanda muke amfani da shi din ma waye san hada kansa waye san yayi shi duk gabaki da gashi nan kaji a ce ƙasa kaza Nigeria duk gabaki ɗanta amma mega kaza take nema mega kaza take nema misali misali ne ba wai na na sani ba misali a ce mega hamsin take nema da za a ba ta mega ɗin ne ta kone gabaki ɗaya misali a ce mega kaza me- ai yau ba wanda aka ce kamar tana neman mega dubu kaza me za ta yi da shi ai dai kone ta to waye san adadin megogin kuma da yake wajen Allah duka baki daya ha? waye san waɗannan adadin su duka baki daya to وأعلم أنه قليل ka san duk da wannan ƙasar da sararin saman da wannan asiri din electronic din gashi nan da duka baki ɗayansa أنه قليل shi kaɗan ne ما يكشف العلم abin da i- kaɗan ilimi ya binciko mana muka san abin da yake ciki ɗan kaɗan aka sani har yau.
أما بين الطرفين
Ka sani annahu qalilun ma yakshiful ilma amma baina ɗarafai ɗan kaɗan ne abin da ilimi ya binciko mana a cikinsa abin da yake tsakiye abin da ilimi ya binciko mana a cikinsa.
وآيات الله في الآفاق To shauran sasannin duniya fa ayoyin Allah suna nan ba adadi لا نهاية لها ba su da iyaka.
وإن أبصرنا في أنفسنا to shauran kuma fa da nurihim ayatuna fil afaqi shauran fa yanzu dai gashi kana kasa maya muka yi da shi na wannan ga karga to afaqu duk sararin da kuma kai dan adam ya fita daga jikinka shine afaqu duk duniya su fita daga jikinka to shauran fa kuma gabaki daya to kaji dai su kansu ba adadi dan to sai kai kuma dan uwan burmin kuma afaqu sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusikum ko to to ya- na al'ama nan fa ba su da adadi وإن أبصرنا في أنفسنا idan muka duba kuma zuwa kawunanmu yanzu kuma binciken dawo da shi cikin kanka نجد أن الإنسان sai mu samu cewa ɗan adam خلق في أحسن تقويم an halicce shi a bisa mafi daidaiton halitta an da mafi kyan halitta duk ya fi wannan sama da ƙasan tsari duk duk wa'annan abubuwan da aka zuba a cikin sama da ƙasan wa'anda aka zuba a cikin ɗan adam sun fi tsari sun fi yawan wannan وكله كنوز duk ɗan adam taskoci ne na Allah وعجائب duk ɗan adam abun mamakai ne na Allah, وكله جمال duk ɗan adam jamala ne na Allah, ودلال ɗan adam jalala ne na Allah wa kamalu kuma kamala ce ta Allah, imana. Don haka su su sufaye waɗansu suke suke cewa ɗan adam ɗin ne su waɗansu masu ilimai ba na addi suke cewa ɗan adam ne alamu sagiri. Duk halitta dunkulalliya amma ƙarama gata. Duk halitta dunkulalliya amma a ɗan waje ƙarami, to ɗan adam kenan. Duk ɗan adam nan da yake tafiya, ai mun yi magana a wajen fa'iza sawai inin masunun ko? Duk ma halitta ga duk abin da yake cikin adadin gawa. To amma dai ɗan kaɗan ne gashi nan kuma Allah ya dunkule shi ɗan kaɗan, a kuma yana ɗauke da duk abin da yake cikin wannan alam babba ɗin. wannan alam babba din su fa da zo suka ce a gyara maganar ne shine alam babba dan bayan halittar kaf kuma shine wajen tajallin Allah din ma shine kujeran ma daidaitan Allah din ma shine arshin daidaitan Allah din ma dan hadisi a sama bata ishe ni ba kasar ta amma zuciyar bawa na mu'mini ta ishe ni to ka- shine shine babba kenan ashe shine babba kuma duk kaunin ma kadimansa ne har mala'ikun ma duk yan aikinsa ne ta wani fassara kuma shine kalifan Allah duk abin da aka samu a hazaran Allah zo wajen sa ni da ilu fil ardi khalifa ya dawud inna ja'alna khalifata wa ja'alakum khulafa ala ar shine kalifan Allah din ma duk gaba gida kaga shine dan adam babba ita kuma kaunin gaba ɗaya alamu stajili wanda ya kalli faɗi da girma da kaji a ita ce babba wanda ya kalli irin ta kuma a dunkule da amfani da kaza da zai ce dan adam ne babba duk gaba ki da alamul kabiri kenan to dukkan sa kamala ce منظور السمع dubi jin sa da والبصر ganin sa da والفؤاد zuciyarsa sai ka gano abubuwan mamaki وانظر ملايين الحنايا dubi wannan miliyoyin wa'annan ƙwayayyuka da aka halicce shi da shi التي تكون الجسم wanda take jikinsa ya tattare ta wanda ita ce take abu ka dubi wannan kwayo ka sai ka je ilimin likitanci kuma ka ji ka ji kwayoyi miliyoyi nawa ne a cikin gizo da kaza da jijiyoyi kaza abubuwan ma sai ga wani abin ko daga sai ke ne ne ko da haukan likita ne dai kawai kuma haka ne to وانظر المعادن duba ma'adinai التي في الإنسان wanda take cikin dan adam هذا العالم الأكبر wannan alam din da shi ne alam babba wannan duniya babba duk abin da halitta halittan Allah babba duk wani ma'adini da ake samu a kan ƙasa duk wannan ilimi da aka yana nan a cikin dan adam farugo laka waye abubuwa dai gashi nan kai da kanka in kana jin nama wani abin da zaka dai dan fitar da shi kayar wannan dai ban san kanka ba Baka- kai da kanka baka san shi ba wannan ko kai da kanka dai haka dai wannan kila wani ma'adinin ne dai wannan dai kaga kazantar cin sa duk gaba ɗaya. kai da kanka ya kayar da wani abu duk gaba ki da wai ma'adini ne nan kuma ba ba na wasa ba to فهذه معادن dan adam din nan wani fage ne مفتوحة للعلم budadde ga ilimi nan kuma aka shiga ilimin sa duk gaba ki da me yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu dinga eh, kal- zahirin sa da batinin sa mu dinga kallon dan ga kuma abin ya zama na sha'awa sai Allah ya komar da mu wajen rakumi ya fala yanzuruna ila al-ibli kayfa su duba rakumi ma yadda aka halin amma ga wanda ya fi rakumi insanul kamil ga dan adam a kuma kan kuma abin ya zama sha'awa ko kan zama abu ga shi ke aka bar shi ma duk gaba ki da amma dan adam wani fage ne na ilimi kuma ba adadi zahirinsa da baɗininsa. To, وأسرارها wa- da kuma asiraran ilimi ما زالت معجوبة عنه har yau dai Allah ya koyo ɗan adam shi kanta bai san kansa ba ɗan adam ɗin ba. Eh, eh, Ina kake idan ka nuna kanka, ko ina ne ko ka nuna kirjinka, eh, kai kanka kana da sirrin da har yau baka riske shi ba. Sai ka ɗau sarki kuma. Ka riske kanka, da haka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Duk wanda ya san kansa ya san ubangijinsa. wanda ya san kansa ya san ubangijinsa da yake ta cillawa shi kansa sirri ne shi kansa ruhi ne shi kansa aka- a hankali ne shi kansa zuciya ne shi kansa jiki ne to gashi nan وهذا كله ما تداول الشيخ shabahu malam له wannan fa dukkan da abin da muke da ya fa- bai bai huce wannan zahirin dan adam din ba duk yanzu a zahirin tsokarsa da jini da kaza duk fa abin da muke magana a kansa kenan والإنسان فيه to روح dan adam kuma yana da rai والعلم لا يعرف عنها شيئا ilimi bai san komai abu sarai ba ba abin da aka sani a nan حتى أن بعض أهل النهايات har cewa yan technology din can wa'anda ma suka kai karshe suka gano asiraran komai قيل أنكروا suka gano kuma asiraran ɗan adam din ma da yawa ma suka ce ma ƙarya ne ba wani zancen ran ma لإلهاته وجهله saboda wato rashin yadda da Allah da kuma da jahilcinsa وجودها wato samuwarta yanzu kira likita za ka je ka ce za za likita za ka je da mara lafiya a ce ai aljanu da zai rana ba wani zancen aljanu ya za rana ka shi kare ka kare mana wannan magana duk tsafa tsafa tsamfan ku ne da tsafa za shi bai zama da aljanu ga baki da kuma fi- ka ga kuma ya irin maganin sa iya nasa to ba laifi shi ba iya nasa ne amma suratul jinni ma ga tana a cikin qur'ani duk ga baki da to kuma ba irin san mala'iku kuma na kaza wani ma ya fito da wani karatu ga shi nan a yi ta ga- wai ma'anar jibrilin ma wai hankalin da yake fassara manzo Allah daga magana Allah ya gane kuma mai mai da ita larabci to wannan an translation translation din shine jibrilin ba wani ƙarfin mala'un wajen ilimin ma iya bunko sai ga san lalle wani ilimin ba ya take shi malam to kaga ni ga dinan dai to kaga yan nihaya din ma sai suka yi inkarin ta وأكمل جواب للسائل عنها mafi cikar jawabi ga wanda ya tambaye ka ne rai قل الروح من أمر ربي Kun ga ya musu ya Muhammadu arruhu in amru rabbi rai daga cikin alamul amri yake.
وما أوتيتم Min al-ilmi illa qalila ba a ba ku sanin rai ba sai dan kaɗan. To a wannan aya zahiri ce kaman ba a ba da amsa ba. Kullin ruhu min amru kakkan wani ya ƙara magana rai lamarin Allah ne. Kuma a nan amsa take yi rai rai alamul amri ne. Alalahul khalqu wal amru. Allah tabaraka wa ta'ala yana da halit- halitta zahirin halitta duk wannan abu kaunu din nan da muka faɗa da duk ka'idodin da ake saninta da abin da ake iya shaƙa da abin da ake iya ganewa da abin da ake iya bincike da walamu da alamul amr alamul asiri din da ake faɗa wanda kuma duk wani kayan gwaji wannan fagen ya fi ƙarfin duk wannan shi kuma ba su da kayan gwaji wannan shi kuma ɗanɗana ake, shi kuma ɗanɗana ake wani alam ne, ebesidin wannan alam na kauni ita kuma ba ita ce ebesidin wancan ba, abajadiyar wannan ba ita ce abajadiyar, hirar wannan ba, karatun wannan ba shi ne wannan ba, duk alam, alamul amri, alamul amri ne duk gaba gida. Dole sai mutum shi kuma da zauki da ɗanɗana da yayin hijabi da kashafi, annabawa Allah ya sanar da su su zo ko shi eh, ko magadansu su su nuna wa mutum ɗin Allah su nuna wa mutum da duniya da annaba ta fara da annabta ta fara annabi Adamu alaihi salatu wassalam da duk abin da ya zo da shi daga wajen Allah da sanar da mutane alamul amr da yayi har kuma aka zo jikansa kuma ilimin ya fito sarari hurmuzu da ake cewa idrisu da ake cewa annabi idris wa allamnahu min ladunna ilma shi ya fara sanar da rubutu da ilimi shi ya fara rubutu shi ya fara ka- karatu shi ya fara ɗinki shi ya fara bincike shi ya fara kaza shi ya fara shi ya sanar da duk galibin ya fara sanar da waɗannan ilimai shi ma daga Allah annabi Idrisu ta gashi nan Hormuz shi ne mai suna kala yana da suna kala kala a wajen addinatai kala kala kowanne mu mu ce ma Idris da larabci da kaza wani su ce ma Hormuz wa'azu duk addinatai za ka ji suna da sunaye da suke wannan dai mutum din shike faɗa wa da aka Allah ce wa rafa'anahu makanan aliya mun daga shi daraja mai girma kowace al'umma da irin sunansa da ta sani da irin karatun da take cewa asali daga wajensa duk wani eh, bincike duk wani irin za ka ga daga wajensa ake raba shi shi da annabi Idris alaihi salatu wasalam a Misra aka yi shi yana daga cikin asalan mazauna Misra duk gaba gida dan haka aslin Misra suna da tauhidi suna da tauhidi bautawa wahidul ahad bautawa maka ubangiji makaɗaici suna da wannan tun daga annabi Idrisu da haka suke yin wani eh, wata allura wani gini dogo gashi ne yana gaban White House wanda suka ɗauka duk za a ga daga Misra aka dinga eh firani ko wannan allura da ba tun daga zamanin fir'aunon nan ai suna nufin kaɗaitakar Allah kaɗai taka Allah kuma masu bincike sun tafi ma shi ya gina waɗannan dalolin gyaɗa ɗin na Misra shi ya gina waɗannan dalolin ba wai wani fir'auna kufu ko wani kaza kaza abin iya fi ƙarfin su ala ilimin falaki ne ilimin abubuwan ne kuma ilimin sanin Allah ɗin ne dan za a ga manyan gasu nan adadin mazahir ne ko adadin kaza duk kaza da ainihin ɗaya ma fancin zinare ne da shi ainihin ɗaya bakin fenci ne da shi ainihin ɗaya farin fenci ne da shi duniya ta yi gaba ta yi gaba har bulallika masu wancan fencin suka dinga ɓangarewa aka dinga iba ana da shi aka gina rum wa'yansu duwatsun din na dalage ɗan da shi aka gina wa'yansu ƙasashe na na abu duka baki ɗaya har yau alamomin suna nan to za ga dukkanin wa'annan bincike ɗin za ga galibi duk daga al- daga magada annaba ne duk gaba gida to sai dai irin wa'annan ka zo ka karba daga irin wa'annan shi nan kuma sai su yaye ma abu to ruhi ba alam na wannan abu da ake riska ba ne alamul amri ne yanzu sai ka bar wannan alam din sai ka fita daga wannan alam din ka je alamul amri kuma yanzu daga kuma yan wancan alam din kana ganin su ga mala'ika kana gani da idanka ga aljanni kana gani da idanka kuma kuna magana da shi kuma kuna kaza kaza to yake nan to nan kuma ka san me ya ruhi kuma ka san karatunsa kuma lahutiya ne ila nan eh, eh, yawa eh, to kuma za a tafi ma kuma duka riga nan so ka ibnil asma wal wasfu yushatun fa arwatu lillah to kuma nan asraran Allah ne za su dinga magana da kai ma hmm kaga da ga shi to habibi min aradin naqiyatin ko bi nafsin min an-nasuti lil malakuti tahumu bi hal anwaru fi arasatiha wa ma saddani al-anwaru an jabaruti menene a'a an jabaruti bi hal ismu wala summa wasfin muqaddasin jabarutiya kenan wahidiya kenan ko ya kulli ismin su ma wasu mukaddasin amma ba wanda aka zo abada ta aka fara gina ba can dai ran abun aslin abun alamu zarbi yanzu ka kuma shiga alamu zarbi tun daga alamu jabarut to ka ibn al yawa ya kullu wasu summa ismin summa wasu mukaddasin fahar waltu lillahuti liragabuti to kuma nan to ka ibn al asrar min kulli wannan kuma asraran hadaran Allah ne a to nan la to in ka zo nan ne ka iya dan sanin dan wani abu na ruhi kuma uti tun min al-ilmi ya kulli is- yawa fahar wajhu lillah lil'ahuti lillahuti lirragabuti to ka dibin al-asrar min kulli wijhatin eh eh wasu muqaddasin eh walakin fa fil hahuti zirrahamuti mana ta'allaq biha nan dai kawai malam kai ta'alluki ne na ta ta'alluju daka da'iman fa fi da hashin min ha a ɗayu bukuti cikin gigi cewa nata a nan abinci mai daɗi yake da haka sai na abokai ce bari in ba ku bari in ba ku wata formula ma ku huta adamul idraki idrak rashin ruska shinar ruska kake duma cewa a nan gane wanda ke haukan a nan hankali yake kaza kaza kaza adamul idraki idraku a ne mutum to ba ba ku ba daga ciki sai da kaga dai an dan faɗi amsa din amma kuma yanzu wanda bai san alamul amr ba kuma sai ga ai ba a ce komai ba a asraran qur'ani kenan a an faɗa kul ruhu min amr rabbi wannan alamul amr ne in kuna so ku shiga alamul amr ku yauda in kun shiga alamul amr to ba laifi za ka ga annabawa da magadansu waɗansu da kuma wanda ta karfin tsiyawa su samu halwoyi da kaza kaza kuma yanzu Allah ya dan buɗa musu alamul amr dan kaɗan. sai su ga suna ganin abubuwa to amma fa kuma alamul kirki zai gagare su yanzu a sama cewa ai hauka ai ba ga yana hira da aljadu ba ana zaune da shi to ai ga ana zaune da shi kuma kana magana da kuma kana magana da wani abu da ya ce ai ba shi da hankali kawai da kanka ka wuce jabarutiya ka wuce alamul aqal kuma ka shiga to ya ga wani su ga wai ka zauna lafiya amma dai ka zauna nan inda kake bari in ka tafi can din sai ka abu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama wanda karshen hankalin ma ana wanda shi yana hira da mutane kuma aka yana hira da mala'ika ko yana hira da hazara ko yana kaza kaza an san kuma yanzu abin duk ba da ku aka ba an an kalli alamul amr kuma sallallahu alaihi wasallama to wannan shine karshen dai amsa da za a bayar akan rai فهي غيب wato gaibu ne وذلك الغيب
ita alamul amr gaibu ne ko yayi gaskiya ne dama shahada sai gaibu to wannan gaibun ma da aka kasa sanin ta وراءه قلوب bayan sa akwai gaibobi Eh, gaibul gaibi manya to bi ku bi al afaqu hatta ka annani ushahidu gaibal gaibu duna nu'asi kai fa sasannin duk sun ya duk an kashe mun sasannin kaman ma kai gashi ina kallon gaibu da gaibu ma ba a bacci ba manya jira to ga kamar an an watsar da manyan mu ko manyan da suka ce har annabi ma bai san gaibun ba kuma ku ga wani ya ce ma ba ma gaibul gaibu ma yana gani ko ba bacci ke ba ai kuma lamari kuma ai da to wannan kuma ai ya fi karfin mu ma wa'anda har annabi ma sun kwace man ma bai san gaibun ba ma ha? to a zo ga malami ma na zamanin annabin ba sahabi ba ma ba tabi'i ba ba kaza kaza ba Eh, wanda ma ya zo a karnin awa amma ushahidu gaibal gaibi duna nu'asi ba bacci ba ba ba jin ko jin gadi ma za ta asarar gaibul gaibi to ma dalla Eh, wanda daga cikin shi wannan ba zai je wani gari to shi kenan garin suka shirya taronsa da komai mawaƙa ne na adabai adibai ne na larabci aka yi waƙoƙi na larabci eh, marhaban lubbun lubabi ya lubbun lubabi ya ana lale da lubbun lubabi shi kenan da aka koya wa 'yan makaranta lubbun lubabi lubbun lubabi ya dan wahalar da su aka koya musu shi kenan sai da shehin ya zo gaba kaza wata yana ta ce da 'yan uwarta ke zo ki ga lubun lubabun shi da kansa sai ya kwashe da dari dama wannan da lubun to to ga kai bul kai ko sai da lubun lubabi sai ga wata ya ta ga lubun lubabi a sarari masha Allah to والله أكبر Allah shi ne mafi girma وهذه الروح za ka ta shiga gulubu kuma kaga dai yanzu kaga dai yanzu eh, wajiya ne gaibu ne yanzu ka zo a hajiya kuma gaibobi ne duka baki daya ka zo eh, a wujiyan ma gaibobi ne duka baki daya kuma Allahu akbar Allahu akbar to madalla ba magana ko da haka hajin mai ce Allahu akbar shi kenan a shige to وهذه الروح wannan ran بيان واحد ita ma wani fa- fili ne guda ɗaya من مآدن الصوفية daga fi- filayen da la- sufaye suke su kuwa a kansa ran gaba ɗaya wani fili ne guda ɗaya kawai da sufaye suke su kuwa an huta nan ma wanda kai ga an ce ma uci tumina illa ga su su ko wani fili ne kawai yau ne sai ne kuma me shi zai ya shi ke dan wani fage ne guda ɗaya da sufaye suke su kuwa a kansa Allah ya samu cikin su
فماذا علينا لو أنسمناهم to me zai hana mai musu adalci
على mai musu الأهتار adalci in sun faɗa abu su mu ce dai yanzu dai to Allah ku je ku zauna wajen ku je ku ku faɗa dai kun san dai ba mu san wannan ba a da zo kan ya kan ka kan ka an an azo kaza makari haba kai ga ka baka kaza kaza ba idan ka ga sahabbai suka huta da sayyidina Ali ya bugo ta to to zo zauna i bayani in me in ba ga to Allah matsa kusa je da can kai amma dai wannan abu ya karfin mu duk da baki daya to قال الأستاذ عباس محمود Akadu babban malamin duniya a wannan a karni na 20 shine Akadu. Akadu ya ce في كتابه a cikin littafinsa حقائق الإسلام wato hakikokin musulunci hakika وأماكن خصوصه أصوله da ƙaryace-ƙaryace gaskiyar musulunci da ƙaryace-ƙaryacen makiyansa وينبغي أن نفرق بين الإعتراف yake cewa ya dace mu bambance tsakanin wato furci بحقوق الجسد da haƙoƙin jiki وإنكار حقوق الروح da wato musun haƙoƙin jiki ya dace fa mu gane fa mu daina fa yadda duk sai dai mu ta karatun jiki mu ta karatun kauru mu ta kaza kaza mu ce zancen kuma abin da yake ko- zancen rai ko zancen abin da ya buya da wannan duk ƙarya ne ba mu- mu mu bar wannan Mhm.
فإن الاعتراف بحقوق الجسد tabbatarwar mu da haƙoƙin jiki da abin da ya tabbata a karatukan jiki da karatukan halitta لا يستلزم إنكار الروحانية da ya sa mu karyata abin da ya huce nan ba abin da hankalin bai iya ruska ba karatunmu da abin da hankali ya iya sani kawai bai sa mu karyata abin da ya fi karfin hankali ba a kwacci ya kuma dan abin da hankali ne zai dan kaɗan ne ga baki daya bai sa mu inkarin abin da ya wuce hankali ba ولا الحد من سبعاتها wala hadda min subuhatiha ba iyaka ga hasken abin da ya wuce hankali ba shi da iyaka التي اشتهرت باسم التفوت wanda ya shahara da sunan ilimin sufanci في اللغة الآلية larabawa haka suke gaya masa ilimin sufanci والعادية والعادية السرية kuma sirri boyayye اللغة الأجنبية haka turawa kuma suke gaya masa abin da ya wuce ɗabi'a boyayyen sirri kuma abu da boyayyen abu ne sai dai kuma eh, can kuma ka ka- su kuma sun san iya nasu abin su ma ai asalin su duk masu addini ne sai dai canjawa suka yi wayansu kuma ko aka soke ko kaza kaza amma har yanzu suna nan da wayansu tarfashin eh, wannan addinatan to إذ لا يوصف بالشمول dan ba a sufantawa da gaba ɗaya دين ينكر الجسد جسدا ba za a ce da addinin da yake inkarin jiki addini gaba ɗaya ba addinin zai ce sai dai a zo a yi ta ibada sai dai a yi ta bin Allah sai dai a yi ta kaza ba za a je a nema a duniya a ju- abin da jiki zai amfani da shi ba abin da jiki wabtagi fi ma ataka Allah dara lakirata wala tansa nasibaka min ad-dunya to wannan shine addini ka sa gaban ka nema abin da Allah ya baka lahira ka kake nema Allah kake nema amma ba kar ka manta rabon ka fa na duniya a rabu da maganar iyayen mu wa'ansu malan da suka ce ana nufin likafani saboda da shi za ka shiga kabari shi kadai da rabon na duniya za ka shiga lahira da shi kace to wannan ake nufi kakka manta likabari to ba to gaskiya ne amma dai kuma kakka manta kuma abinci da abin sha abin iyalinka abin ka dole kana da iyali dole kai ma kanka iyalin kanka ne dole kuma ga halitta to kakka manta wannan to addinin da bai haɗa wannan biyun ba ya sa Allah a gaba, ya sa lamarin Allah a gaba, ya sa bauta Allah a gaba kuma bai manta lahir duniyarsa ba, kuma yana neman duniyarsa iya ƙarfinsa to addinin da ya zama haka to shine cikakken addini. Amma shine cikakken addini. Amma addinin da yake kawai dai a ita ibada ba za a kula da na duniyan ba, to wannan ba addini ne cikakke ba. To, kamar ya yi wata ku, ishin wuni, ne jinkirin ruwa, kuma haka addinin da yake kawai ɗan abubuwan zahiri ne shine kawai muradi wayannan gibaruji na zahiri da wannan karatuka na zahiri da wannan karatuka shine kai a ƙarya ne ba wani zancen ba- gidan TV nan ko gidan da aka baki wai ƙarya ba wani zancen ilimin baɗi waye ya ce bayan Allah al-awwal al-zahir al-batin a duk cikin sunan Allah akwai al-batin Hmm? to shi ne ina abin da yake nema nasa sunan Allah ka- ka- kaza kaza dai me ya amfanin hadisi ingantacce na Abu Huraira da yace na karɓo koraye ilimi biyu wajen manzo Allah ɗayan na zuba muku ɗaya- ɗaya- ɗayan na zuba muku ɗayan ku da zan fara zuwa muku da kun yanka mun wuya na makogaro na da kun yanka me ya amfanin ilimin da sayyidina Ali yake cewa shi ma da ya faɗa da an da an kashi me ya amfanin wannan ilimi da jikansa Ali Zainul Abidin yake cewa da zai faɗa da an ce ne bautar gunki ne Hmm? me amfanin wannan ilimi da Abdullahi bin Abu Kisa da ya fassara ayar ya tanazzal al-amru baina huma ko da da shi ma an ce mai bautar gunki ne wannan wani irin ilimi ne wa'annan su ne karshen malaman al'umma karshen ma'addata Qur'ani karshe amma kowanne ya ce ga ilimin ina da shi amma da zan faɗa da kun ce mai bautar gunki ne ni. Allah wannan wani irin ilimi ne يا رب جوهر علم لو أبوه به لكيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولا استحل رجال المسلمون دمي يرون أقبح ما يكونه أثنا لكن مزيجة أكشيش أكشيش أكشيش تنا قال وانا ومونا أبن تذكر سيني من شو وانا شو لسنا كالة شريعة الله جاء يا وروليكو الله جاء شو كشيري إذا أكشي مو كشي ني كني جهادي كو ni kuma na yi shahada aka ce to ya za ta haɗu su ci jihadi ya ce farai kuwa dukkan mu akan gaskiya miki akan gaskiya nake akan ilimi ne daga Allah sai dai ko ya fi karfin su ni ma kuma ya fi karfi na har ya fito ta baki na to kuma ni ma mai kiyaye shari'a ne akan shi kawai ba wani abu ga baki da hmm to ya gani to fa malamai ne wa'anda wanda su a ba nan tantiran jahilai malam mutum ko na zahirin ma bai zani ba ka ka ka jahilin ka za ka to dai ai gwara dai ai ta gaya mana wannan ke dan dai kuma ake guji Eh, wannan dai dan dai mutum ya san akwai abu da yawa sai ya ta kokari yayi iya abin da Allah ya bashi hmm? kuma ya iya abu- abin da Allah ya bashi ba wai wannan duk na masu gaskiya ake faɗa na mutanen kirki ake faɗa ba lalatacce shaɗani wanda ya zo da shaɗani wannan ba da shi ake ba duk da ilimi na gaskiya ake faɗa duk gaba ki daya to وقد أشار القرآن الكريم Qur'ani mai girma ai duk wani abu da Qur'ani bai yi nuni da shi ba kuma ai banza ne ko duk ai daga daga ya kaga Qur'ani in dai na gaske ne kaga Qur'ani yayi nuni da shi Qur'ani ya yi ishara da wannan إلى الفارق بين عالم الظاهر وعالم البطون Qur'ani ya yi nuni zuwa bambanci tsakanin mutanen zahiri da na baɗini akwai baɗini akwai zahiri ko Qur'ani ya nuna mana a salari في قصة الخدر وموسى عليهما السلام cikin kirsa sayyidina Khadiru da kuma sayyidina Musa amincin Allah ya tabbata gare su su biyu ai kaji yanda aka yi karshe ma namun na zahirin aka koro manyan namu aka kora Allah ya ku bai kai kama gaban ka da Allah ka tashi hankali an an kulil azumi ba mu annai Musa ba kulil azumi ba wanda daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim sai shi daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim sai shi qul azl wa kallama Allah Musa taklima wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in komai an rubuta banda na wajen kaziru kulli shay amma ta kuciya ma la Allah kulli shay amma banda na wajen kaziru farkon abin da ya gaya masa innaka lan tastati amma in sabra Zaka ya ko kai ba ta zuwa alama lan ta hidbi kubra ya zaka ya koyi abin da baka ma san da shi ba. La ilaha illallah. Ka in ba Qur'ani ne ya kawo wannan in hadisi ne da bai shawo ya ba rawun ma ba za a ƙara karɓan hadisi ba. Daga nan ma za a ce yana ta zuwa da majali. Wallahi malama hadisi suka buga ma alƙalami ana. Sai dai ya koma wata sana'a. To Qur'ani ne mutum ya Qur'ani ne mutum ya ce ba gaskiya bane ya rita. Ai dama manyan nama ai dai ga tab tab tab an zo an shige. Ya ƙaryata ya ce ba ilimin batini ya ce ƙarya ne zubanci ƙarya ne wani san ma kaza kaza kuma yadda ya zo kisa kadur zai ga tab tab tab da gudu da gudu an shige. Yanzu ya yi da Ramadana kusan gaba ɗaya mana akan wannan kisa kadur. Duk gaba gida kuma ma gudu mu ma gudu mu kai muka bashi. da kaza to qur'ani ya nuna mana ba in ji a ƙara wannan fa a ƙara saboda zurfin ilimin sa da rikicin sa cikin jinjina ilimi aka sa masa a ƙabi yawa rikicitaccen abu ma ba za ka ma gane kansa ba da kaza kaza shi ba wannan ba to kisa kadir da musa duk ta nuna mana bambancin guda biyun ولا كانت البديع الموجودات ubangiji ya gaya mana cewa duk halitta suna tasbihi ما كانت له حياة لائقة Ya gaya mana cewa abu mai rai mai magana irinmu suna yin tasbihi wannan mun yarda ga shi mun gani.
وما لم تكن له حياة Ya ce mana abin da ba shi da rai ma livinsin non livinsin ma yana yin tasbihi. Ya ce mana ya tukarun wani ya hukarun hankalin a zahiri dai a ce dan adam ko dabba dai abin da yana da tsara yana magana yana an ce yana tasbihi to wannan kai gaskiya ne kuma Allah subhanallah alhamdulillah da kuma duk mai ma tasbihi. To kuma ya gaya mana abin da ba shi da ran ma. kata wani shi ba yana tasbihi kaga kuma na aika an an watsar da mu nan ko shi ya ga ya walakin la tafqahuna qira'ata ha ba ina la ku iya sani kai ko sai wani shi kuka isa ku wannan ku ce to ko ka nema dai ko ka ce to an ba wa Allah sani to وإن من شيء لله تسبح bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum komai komai yana yin tasbihi da da da kirari ga ubangijinsa komai yana tsarkake ubangiji komai to وأشار إلى هذه الأشياء walakin la tafqahuna sai dai ba za ku iya fahimtar ya tasbihin nasu yake ba Allah ya saka Mahmudu Akilu Akila Aliyu sai ya ga ai tafiyar doki idan ka kula ƙara da tana cikin zikiri a hadin a hadin fadaye galabin din da yake yi daga gauta daga gautin nan ai hadin ne da ba sai rabbi Allah anhu Allah ya ba albarka zai yake ga wa mutanen tari ke kuyi noma shi ma zikiri ne ba haka mai noma yake bai dinga jawo Allah Allah Allah Allah haka mai dinki ina mai dinki kacar kacar kacar Allah Allah Allah Allah amma ba wai Allah ne yake ba wannan namu ne shi ma wannan ƙarar kuma za ki la tab ifiki kuma na ka gane kai la tabka huna to ifiki hun man kai za ki la tab to ifiki hun man ka gane a ba fa ba irin fiki hun iyayen mu faki hai ba kuma fa to wannan da ba an kana wannan idan su kore kama da wannan ba za ka gane komai a ciki ba to wa ashara kai mana kashe malam وأشار إلى هذه الأشياء kuma ubangiji ya nuni zuwa waɗannan abubuwan da ba su da rai ma بدليل الفقهاء da da lamiri na masu hankali da hankali walakin la tasahuna tazbihahum saba fahimtar tazbihin su وعلم yace musu ma suna da hankali da mutum yake tun komai rashin hankalin mutum yake tazbihi kuma ya zama mai hankali a wajen Allah shine taz- kuma komai hankalin mutum baya tazbihi ai shine mahaukaci a wajen Allah lakin la tasahuna da haka annabi sallallahu alaihi wasallam naga aljanna ma duk mahaukata suka fi yawa a ciki duk mahaukata duk sabsuba wa wanda muke musuwa mai tawar dariya da shi kaza bawan Allah bai san faɗa ba bai san gaji shi ne su suka fi cika ta ba to me za a yi da hankalin wani zulum ya hana kama akwai ana kaza ga watsar da shi ka ta kai abin ya fi karfin kamala to وعلم منهم المسلمون musulmai suka san daga wa'alima min musulmai suka sani daga Allah أن الله أقرب إليهم ko suka sani daga Qur'ani ya gaya mana cewa Allah ya fi kusa da mu من هذا الوحيد daga kashe kalar wuyan mu Allah ya fi kusa da mu da jijiyar wuyan mu وأنه نور السماوات kuma shi- kuma والأرض Allah shi ne hasken sama da ƙasa rabu na masu tafsiri wai ne haskaka shi ne hasken ma وأنه هو الأول kuma Allah shi ne farkon kanta shi والآخر ne ƙarshen kanta والظاهر shi ne sararin kanta shi والباطن ne cikin makanta وأصاب الغرب huwa huwa sinana to madalla وأصاب الغرب abin da ya ishi mutum dai أن يتعلم هذا to dole ya san wa'annan ka- karatu ne ga cikin kursu kuma littafin ka ne ya faɗa to in dai ba ta kidanci da lambanta dole ka zo ka karanci wannan karatu a cikin littafin ka littafin ka ne ya kawo kuma daga Allah ba ka kokwantan kaza kaza ko kuma ka ce na kasa kai ka kasa to na bi da wanda yake ya shi kuma ya karanta ya sani mana aka ce ƙarya ne ƙarya aka yi wa Allah kai kai wa Allah ƙarya din ko ko shi wanda wancan da ya yi wa Allah ƙarya to ya ishi mutum da ya karanci waɗannan abubuwa duk gaba ɗaya من كتاب دينه daga littafin addininsa ba a falaturi ne ya rubuta ba ba wani shahi ne ru- Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi a hannun mai gaskiya annabi Muhammad wanda dalilan sallallahu alaihi wanda dalilan gaskiyarsa duk sun zo kuma aka karɓo shi da da dalilai da hujjoji da shaidoji haka aka dinga karɓo shi har ya zo kafiran ma sun fi sanin yadda aka- hujjojin da aka tara Qur'ani ba a taɓa ganin littafin Allah da aka yi ma irin abin da aka yi Qur'ani ba ba ba ku kwanto a ciki za ka mu koma a Qur'ani mu komai na nan mu ta shan daɗi malam
ليبيع لنفسه to ya dace dan adam ya karanta wannan a littafin addinin sa dan ya hassaka wa kansa dan ya halarta wa kansa من سمعات التفوت daga wannan haske na sufanci da suka su halarta wa kansu ai kai ma yana kanka sufancin na- ai ai hau kan kowa sai dai kuma in ka ce ba naka bane wannan Qur'ani ko ko dai ka ɗebi iya naka to yayi kyau ko iya karfin sa Allah ah, abu ne kyauta ce gashi nan min ka iya daga Allah zuwa ga Allah to kowa iya karfin sa iya yadda aka shirya ma a gaibu iya karfin iya ibar sa Allah ka ba mu karfi mai yawa Allah ka ba mu rabo mai yawa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama كل ما يتباه في عقائد التوحيد to dan haka tsubanci ya halatta ya halatta a kansa wannan haske da duk abin da wannan akidodi suka halatta shi ya isa sai kuma gobe Allah ya zama shiga ba malam mutum da jin wannan wa ujitu min al-ilmi illa qalila wa qur rabbi zidni ilma kai ta cewa Allah ka kara to kai ka san kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi duk wannan ilimi na kaunu duk wannan ilimi na jarrabawa shi Allah ya bashi wannan dan ya ce Allah ya san da ni ilimin na farko da na karshe kuma ya kara mu to a duk da haka an ce ya ci gaba kai ka san yanzu kuma wanda ake neman ya dade a ciki wannan sai da ilimin hadran Allah nan ne ba tunda laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kuma nan ma magana ce lokaci ya zo da shi za a ci gaba da insha Allah dan me dan dai mu ƙara yin himma dan dai mu ƙara yin himma mala Allahumma salli fatiha salatu fatiha Alhamdulillah